الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a yammaci na talata a yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 24 ga watan a biyu shekara ta 2026 miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu Uthman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar Buhari Quarters a nan cikin garin Bauchi domin gabatar da darasi sakamakon a Malam Umar da ya saba gabatar da tafsiri wani uzuri ya sa baya nan saboda wani darasi da zai gabatar wannan ya sa ya zama na tsari ya biyo ta kaina akan cewa yanzu in gabatar da ko da takaitacciyar muhadara ce kada a ce majalisin ya tashi a haka ba tare da an ce wani abu ba ina fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci da ni da ku Allah ya ba mu ikon fadin daidai da kuma fahimtar daidai din da kuma sanya shi a cikin ayyukan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a maudu'in da nake so mu tattauna akai insha Allah gurgudan abinda Allah ta'ala ya ga dama shine tazkiyatun nafs wato tsarkin zuciya ribar rayuwa kenan dan adam bai da wani abun da zai ribata a rayuwarsa mafi girma sama da tsarkakakkiyar zuciya duk mutumin da ya isa gaban Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarsa bata wanku ba bata tsarkaku ba to babu shakka zai fada cikin asaran da bai san karshen ta ba a larabci tsarkin zuciya ana kiran shi da tazkiyatun nafs tsarkake zuciya kenan idan aka ce tsarkake zuciya shine abin da ake nufi tadhiruha an sifatil mazmuma ya zamana zuciyanka ta tsaftatu ta tsarkaku daga duk wata siffa abin zargi wa takmiluha wa tahliyatuha bil a'mali salihah da kuma cika zuciyar da yi mata ado da ƙawa da ayyuka nagari wata zinuha bi jamali ta'azzumi lillahi azza wa jal da kuma ƙawata zuciyar da kyawun girmama Allah maɗaukacin sarki ya zama na duk wata mummunar sifa duk wata sifa mara kyau duk wata sifa da za ta jawo ma ma'abocinta zargi zuciyarka ta wanku daga wannan siffar ta tsabtata daga wannan siffar sannan kuma bayan ta tsabtata daga miyagun siffofi sannan kuma ya zamana zuciyar ta siffantu ta ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u da kyawawan siffofi domin rashin miyagun siffofi tsarkaka ce ga zuciya amma in ba a cika ta da kyawawan siffofin ba kuma to tana iya komawa gidan jiya tana iya komawa inda ta baro saboda haka bayan an cire duk wata mummunar sifa daga zuciya to sai kuma a cika ta da kyawawan siffofi wannan shi ne ake kira da tsarkin zuciya wannan shi ake kira da tazkiyatun nafs ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lallai a gangan jikin mutum akwai wata tsoka wannan tsokar in ta yi kyau to dukkan jiki ya yi kyau idan ta ɓaci dukkanin gangan jiki ya ɓaci wata tsoka ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tsokar ita ce zuciya idan zuciyarka ta yi kyau to dukkan gangan jikinka zai yi kyau idan zuciyarka ta lalace to komai na jikinka zai lalace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa abinda Allah yake duba inda Allah yake dubawa a jikin mu mu ɗan adam wajen yi mana hisabi da bamu matsayi a wajensa ba kalan fata ko kuɗi ko kyan gangan jiki ba wannan babu ruwan Allah ne shi inna Allah la yanzuru ila ajsa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum Allah baya duba suranku baya duba gangan jikinku sannan kuma Allah maɗaukakin sarki baya duba wato ainihin kalan fatanku ko launin fatanku walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum inda Allah yake dubawa shine zuciyarku da kyawawan ayyukanku domin yanzu misali ai idan kyan zuciya ai wato idan kyan gangan jiki zai burge wani ya sa wannan kyan gangan jikin ya baka matsayi a wajensa to banda allan da ya halici wannan gangan jikin banda allan da ya halici wannan gangan jikin don dukkan gangan jikinka in allah yana son gangan jiki ya burge shi zai yi wanda ya fi naka kyau zai wanda ya fi naka kyau saboda ka yi akwai wanda gangan jiki da kalan fata zai birge shi to banda Allah dan shi yayi fatar shi yayi gangan jikin in akwai abin da zai birge shi a jiki to zai yi wanda ya fi shi kyau zai wanda ya fi shi kyau a yanzu misali bari mu ba mu misali kai da ba kai kake halitta ba yanzu zaka iya haihuwar ɗaya mace wannan yadda zaka haife ta ta girma kai ka ne ta ta girma duk wani matashi a unguwa da gari in ya ganta hankalinsa yana tashi yana ganin wannan ta cika kyakkyawar yarinya ta kai kaza ta kai kaza amma kai uban da ka haife ta baka ganin wannan kyan a jikinta can da ake gani din kai baka gani saboda me saboda kai wannan kyan ba zai amfane ka ba yanzu abin da zai amfane ka shine biyayyanta da kyawawan ɗabi'unta da kyawawan tarbiyyanta shine kai abin da zai baka amfani mai yiwa ana iya samun cikin ƴaƴan wanda bai kai ta kyau ba ko kusa amma yana da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye sai ka fi son shi sama da ita amma waɗanda suke waje da ba su san me a ciki ba su kuma suna ganin ai a gidan wane in kana neman first class to ka samu wacce amma kuma ba su sani ba a wajen ka wani air spill over ce ba su sani ba to kaga shi ɗan adam gangan jikin mutum ne yake burge shi a wajensa wanda ya fi kyau a gangan jiki ya fi matsayi amma shi a wajen Allah abinda Allah yake dubawa ya baka matsayi a wajen Allah shine kyan zuciyanka daga tsarkin zuciyanka shine ribar rayuwanka tsarkin zuciya shine ribar rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a cikin a hadisi wadda imamu tsabarani ya rawaito a sheik muhammad nasiru dini albani ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun man fa'ala hunna faqad tayma ta'mal iman akwai abubuwa guda uku duk wanda ya aikata su to ya ɗanɗani ɗanɗanon imani yace wa zakara minha wa zakka nafsuhu daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata akwai mutumin da ya tsarkake zuciyarsa duk wanda zuciyarsa ta zama tsarkakakkiya ta zama tsaftatacciya to wannan mutumin ya ɗanɗani zakin imani sahabbai suka ce ya rasulullah wama tazkiyatun nafs ya ake samun tsarkin zuciya me ma'anar tsarkin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ya alama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haifu kana shine mutum ya san cewa duk inda yake Allah yana tare da shi tana shine tsarkin zuciya zuciyarka ta nuna maka cewa fa duk inda ka shiga a rayuwa ko ina ka shiga ba za ka ɓoye daga ilimin Allah ba Allah yana sane da kai Allah yana kallon duk abin da kake aikatawa to wannan zuciyar in ta fahimci haka to wannan zai sa zuciyarka ta zama tsaftatacciya tsarkakakkiyar zuciya wannan farka kunna ta kunna mana farkar da sannan yana daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake yawan maimaitawa manzon Allah da kansa yana addu'a yana Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha manzo Allah yana addu'a yana ce Allahumma ati nafsi taqwaha Allah ka sanya zuciyata ta zama mai tsoronka ka cika zuciyata da tsoronka wa zakkiha sanan Allah ka tsarkake mun zuciyata anta khairu man zakkaha Allah kai ne mafi alkhairin mai tsarkake zuciya anta waliyuha Allah kai ne majibincin al'amuran zuciyata wa maulaha kai ne majibincinta kai ne gatan zuciyata zuciyata ba ta da inda za ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa in ba a wajenka ba daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin tsarkin zuciya shine Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya yi ta mana bayani akan abin da ya shafi muhimmancin tsarkin zuciya misali Allah ya ce qad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkaka ya tsarkake kanshi ya tsarkake zuciyarsa to wannan ya rabauta sannan in ka dubi suratul shams Allah sai da ya je rantsuwa guda goma a farkon sura sai ce jawabin rantsuwan shine duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta Allah ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها آه والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها رنسوا غدا بقي Allah da ya lissafo su sai ce qad aflaha man zakkaha hakika wanda ya tsarkake zuciyarsa sai ce kafin nan yace wa nafsin wa ma sawaha Allah ya yi rantsuwa da sama da zuciyar ɗan adam da Allahn da ya daidaita zuciyar ya halicci zuciyar ya daidaita ta fa'alhamaha fujuraha wata ƙwaha Allahn da ya ma zuciyar ilhamar fajircinta ko tsoron Allahnta ko dai zuciyar ta zama fajira ko ta zama mai tsoron Allah sai Allah ya ce qad aflaha man zakaha hakika duk wanda ya tsarkake zuciyarsa nan to ya rabauta duk wanda ya tsarkake zuciyarsa Allah ya ce ya rabauta kun ga wannan rantsuwan da Allah ya jero wallahi wasyamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama bahaha wa nafsin wama sawaha rantsuwa guda goma ba bakwai ba kamar yadda na faɗi ya rantse da abubuwa guda goma ya ce wallahi jawabin shine duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta to haka ce wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta to ya ishe ya ishe ka fahimci cewa ashe wanda kuma bai tsarkake zuciyarsa ba ya taɓi amma Allah bai barka a duba sai ce kuma wa qad khaba man dassaha wanda ya dulmiyar da zuciyarsa ya cika zuciyar da datti na zuciya cututtukan zuciya iri da kala ta wannan shi kuma ya taɓi ya yi asara ya shiga uku ya lalace Allah ya tsare mu daga lalacewa sannan Allah yana fari a suratul nazi'at Allah ya ce fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa duk wanda ya dagawa ya wuce iyakar Allah ya fifita rayuwar duniya akan lahira to in an je lahira wutan jahannama ita ce makomarsa sai ce wa amma man khafa maqama rabbihi amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaba ga Allah ya ji tsoron matsayin ubangijinsa a wajen shi wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa abin da take so matukar wannan abun sabon Allah ne to fa innal jannata hiya ma'awa aljanna ita ce makoma domin ita zuciya idan ka biye mata akan duk abin da take so to kai kuma za ta kai ka inda baka so in dai baka so ka isa inda baka so to kar ka biye ma zuciyarka akan duk abin da take so domin innan nafsa la'ammaratun bisu mafiya yawan zukata ɗabi'ar zuciya ita ce tana umartar mutum ne da mummuna aiki illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ya marahama amma galibi zuciya ɗabi'ar ta ita ce za ta umarce ka da aiki mara kyau jama'a muna fahimta ku wannan ita ce galibi shine ɗabi'ar zuciya ta umarce ka da mummunan aiki to in ka biye mata a bisa irin yadda ta zo maka ba tare da kana taka mata birki ba to kai kuma za ta kai ka inda baka so haka in kana so ka zauna a inda kake so to ka hana zuciyarka abin da take so ba lallai duk abin da zuciyarka ta raya maka ya zama shine daidai ba daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin tsarkin zuciya Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani mai girma cewa yana daga cikin manyan manufofin da suka sa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine dan ya tsarkake mana zukatanmu Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ya ce haƙiƙa Allah ya yi wa mu'minai baiwa Allah ya so mu'minai Allah ya yi wa muminai ni'ima iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim a yayin da ya turo musu da manzo daga karan kansu manzan ya fito me ya aikin manzan me manzan da yi in ya zo yatlu alaihim ayatihi shine ya karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim ya tsarkake su ya tsarkake musu zukatansu zama tsarkakakku tsaftatattu wannan na daga cikin manufofin da ya sa Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda wahayin Qur'ani ya shiga zuciyarsa to zuciyar ta zama tsaftatacciya zuciyar ta zama tsarkakakkiya duk wanda maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shigo zuciyarsa to zuciyar ta zama tsarkakakkiya ta zama tsaftatacciyar zuciya daga cikin abinda zai nuna mana muhimmancin tsarkin zuciya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana aljanna mata masu tsarkin zuciya ne da zuciyarsa ba ta da tsarki to babu shi a cikin aljanna Allah ya ce wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula duk wanda ya je gaban Allah yana mai imani bayan imanin kuma ya hada da ayyuka nagari to fa ula'ika lahumud darajatul ula irin waɗannan su ne waɗanda suke da maɗaukakan darajoji in an je lahira kamar wani ne ya ce to Allah menene maɗaukakan darajojin wasu darajoji ne waɗannan sai ya ce jannatu adinin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha aljannan zama wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta za su dawwama a gidan aljanna Allah ka sanya mu a cikinsu sai Allah ya ce wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkake zuciyarsa sakamakon tsarkin zuciya Allah ya ce shine gidan aljanna idan mutum ya tsayu akan tsarkin zuciya to babu inda wannan tsarkin zuciyan za ta kai shi in ba gidan aljanna ba gidan aljanna kaga kenan Allah yana so ya nuna mana duk wanda yake neman gidan aljanna to ya zama mai tsarkin zuciya yanzu jama'a duk wannan azumin da muke ta yi me muke nema ba aljanna ba sallolin tarawih da muke ta yi duk me muke nema aljanna sadakokin da muke yi duk me muke nema aljanna masu karatun qur'ani duk me muke nema kowa aljanna yake nema eh kuma insha Allah ta'ala muna da rabo a gidan aljanna da izinin Allah in Allah ya yarda haka za a tara mu a ce da mu udkhuluha bi salamin aminin haka za a ce ga aljanna nan ku shige ta cikin aminci in Allah ya yarda haka za mu kama gaba mu shiga aljanna nan ina gaba kuna biyo a bayan Allah ya yarda eh insha Allah yana ji abin ku tayi kasar yawa ina gaba kuna biyo a baya da izinin Allah za mu shiga aljanna insha Allah ta'ala to kaga wannan shine sakamakon tsarkin zuciya shine duk wanda ya tsayu ya kula da tsarkin zuciya to babu shakka Allah madaukakin sarki ya yi mishi alkawarin cewa aljanna ita ce sakamakonsa a ranar tashin alkiyama amma duk wanda ya damu ya zama damuwarsa ita ce gyaran gangan jiki da mai gangan jikinsa zai fito a ce wane ya cika fes wane ya yi ƙiba wane ya yi kyau bai damu da gyaran zuciya ba ta wannan zai halaka wannan zai halaka kuma wahalar banza zai sha wahalar banza zai sha domin shi gangan jiki duk yadda ya yi kyau to ƙarshen ce ƙasa ne ran da aka je aka saka a kabari to in Allah ya yarda a dawo bayan kwana uku a tona ka za a gane gangan jiki aikin banza ne wannan gangan jikin da ya ci kuɗi ya yi kyau ya yi ɓulɓul ya yi fes-fes ya sha AC ya sha madara ya ci kaza ya fito bulbul ana matsa shi kamar jini zai fito to da sauki ma inda kudin halal aka gida shi wannan da sauki to a baka kwana uku wallahi in aka je aka tuna ka bayan kwana uku sai an ce ba kai bane sai an ce ba kai bane ciki ya fashe tsutsotsi sun fara yawo a kanka yanzu sauran abin da ya rage wanda zai amfane ka shine tsarkin zuciya shine tsarkin zuciya shi yasa wani malami da yake yin wani kasida yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi atatlubu ribha fi ma fihi khusran ya kai wanda ka dage kana so dole sai ka yi magangan jikinka hidima damuwanka ka kyautata gangan jikinka wai kan sai yaushe wahalanka za ta kare akan abinda ƙarshensa ma asara yake dawowa yaushe za ka huta aqbil ala nafs ka rabu da gangan jiki ka dawo ka fuskanto ka tsaya ka gyara zuciyanka wastakmil fada'ilaha ka tsaya ka cika ma zuciyarka falalolinta ka tara ma zuciyanka tsarki da kyawawan ɗabi'u fa anta bin nafsi la bil jismi insanu ka zama mutum ne saboda kyan zuciyanka ba saboda gangan jiki ba zuciyarka ita ta mai da kai mutum ba gangan jikinka ba zuciyar ta mai da kai mutum a to idan gangan jiki ne malam kai kanka fa da kake dan adam duk da Allah ya ce ya halice ka fi ahsani taqwim amma akwai wasu halittu dabbobi ne ba amma in ka gan su sai su baka sha'awa jikinsu ya yayi kyau gangan jikinsu ya yayi kyau to in gangan jiki shine darajar mutum in har gangan jikin wayannan dabbobin ya burge ka to ya nuna sun fika daraja kenan amma me ya bambancin ka da su shine dukkan zuciyan dukkan gangan jikin su kai kana da zuciya Allah ya maka wata bai wanda bai musu ba to shi yasa idan mutum bai tsaya ya tsarkake zuciyar ba sai Allah ya nuna mana akwai wasu mutane da dabbobi ma sun fi su hankali tare da cewa suna da zukata Allah ya ce walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins haqiqa mun halicci da yawa daga cikin aljanu da mutane Allah ya ce makomar su wutan jahannama me ya ja musu wannan Allah ya ce saboda lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan suna da zukatan suna da kwakwalwa amma ba sa hankaltan abubuwa da kwakwalwa walahum azanu la yasma'una biha sannan suna da kunnuwa amma jin baya musu amfani walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanu amma idanun baya gane musu alkhairi sai Allah ya ce ulaika kal an'am kaga waɗannan matsayin su da dabbobi Allah ya ce kai balhum adall sun mafi dabbobi bata ulaika humul ghafilun waɗannan su ne rakkananu a suratul furqan yace am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilu Allah ya ce waɗannan kafiran waɗannan mutanen wai kana tsammanin da yawa yawan su suna jin gaskiya ne suna ji irin na basira ko kuma kana ɗaukan suna hakalta abubuwa Allah ya ce inhum illa kal an'am ai ba su wuce kamar dabbobi ba kai balhum adallu sabila sun ma fi dabbobi bata sun ma fi dabbobi bata Allah ya tsare mu ya kare mu saboda haka wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana falala da kuma muhimmancin da tsarkin zuciya yake da shi a rayuwar musulmi wajibi ne akan musulmi ya tsaya ya tsarkake zuciyarsa abu na gaba shine shin waikan zuciyar musulmi wa yake tsarkake zuciya shin dan adam da kansa yake tsarkake zuciyarsa ko kuma allan da ya halicci zuciyar shi yake tsarkake masa wannan zuciyar tasa ta akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da za su nuna maka cewa kai ɗan adam kai ne za ka tsarkake zuciyarka akwai ayoyin da kuma za su nuna maka allah shi zai tsarkake ka kai akwai ayoyin da za su ce maka ma karka tsarkake ranka Allah yake fari a suratul najm yace fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah yace kar ku tsarkake zukatanku kar ku ce kun fi kowa kar ku ce ba wani tsarkakakke in ba ku ba kada ku ce ba wani tsaftatacce in ba ku ba huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine yafi sanin waye mai tsoron Allah a cikin ku kaga wannan ayar sai Allah ce kada ku tsarkake kanku can kuma Allah ya ce wanda ya tsalkake kansa ya rabauta kai a suratun nisa'i ma har jan kunne Allah ya yi wa masu tsarkake kansu ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila shin baka ga waɗanda suka yi tsarkake kawunan su ba Allah ya ce aha ai Allah ne yake tsarkake wanda ya ga dama kuma ba wanda za a zalunce shi daidai da ledan da ke jikin kwallon dabinon nan Allah ya ce ba unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib dubi irin ƙaryen da suke jingina suke kirkira suna jingina ma Allah su ce wai su satakadaku ne Allah ya ce wa kafa bihi ithman mubina hakan ma ya ishi mutum a ce yana da laifi mabayyani wato wannan ya kai ƙarshen laifi mutum ya tsarkake kansa ya ji maransa shi on top ne to jama'a ya za mu yi maɗa waɗannan ayoyin cewa da Allah ya ka tsarkake kanka ka tsarkake zuciyarka abin nufi shine ka tashi ka yi ƙoƙari wajen ganin zuciyarka ta zama wankakkiyar zuciya irin yadda Allah yake so to da Allah ce karka tsarkake zuciyarka kuma shine abin nufi karka kai wani gejin da zaka ji kuma nan ka isa ka iso sidratul muntaha ka dinga ji ranka cewa in tsarkin zuciya ne to da an iso kanku to an zo ƙarshe mun fahimta ko ka dinga jin maran ku ka dinga ji maran ka cewa musamman ka san akwai wanda zai dinga cewa to ai in dai a wannan zamanin ne in an duba ma to mu ne yan gwanda gwanda mu ne yan dama dama to wannan jin cewa ku ne yan gwanda gwanda ku ne yan dama daman shine Allah yake cewa kada ka yi shine ma'anan falatu zaku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku kar ka ji maran ka cewa to ai yanda zamani ya lalace ma kam yanzu kan ma ba gwanda mu ba ta wanda zai kaka zuwa ga halaka to da Allah ya ce Allah shi ne yake tsarkake zukata ayan da za ta fito mana da wannan fili ita ce ayan suratul nur ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ya ce ya kodan daukan imani kada ku bi soye-soyen zukatan shaytan kada ku bi gurabe da hanyoyi irin na shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya kama hanya hanyar shaytan to ya sani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaydan yana umarni ne da alfasha da abinki sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu inda ba din falalan Allah da rahamansa a gare ku ba sai ce ma zaka minkum min ahadin abadan babu wani a cikinku da zai tsarkaka kaga anan sai Allah ya nuna mana kai zaka tsarkaka kai zaka tsarkake kanka amma da falalan Allah sai ka samu dace daga wajen Allah daga dan adam ke tsarkake kansa eh shine zai tashi ya bi hanyoyin samun tsarkin zuciya Allah ke tsarkake dan adam eh bayan dan adam ya kama sababi kuma sai ya samu dace daga wajen Allah shi yasa in Allah ya yi ka musulmi babban tsarkin zuciyar da Allah zai maka ke musulunci yasa Allah ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi to sai ya yalwata masa kirjinsa sai ya fahimci musulunci sai ya karbi addinin musulunci to idan Allah ya shiryar da kai ka zama musulmi musamman a wannan zamanin wallahi kai godiya ma Allah falala ce daga Allah ka san menene kai fa wannan qur'ani da waɗannan hadisan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama da kake karantawa duk ba wanda aka saukar a gabanka ba wanda aka faɗe shi a gabanka hasali ma tsakaninka da shi shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma ana karanta ƙur'ani yana ƙara maka imani ana karanta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana karanta siran annabi sallallahu alaihi wasallama ranka yana ƙara daɗi shauƙin ƙaunar manzan Allah yana ƙara shiga jikinka saboda ana karanta maka siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma in ka dubi tarihi zaka ga akwai waɗanda su kuma ba su samu wannan dacen ba ayoyin da ake karantawa tsigal jikinka yana tashi a gabansu ake saukarwa suka ce muhammadu ƙarya kake yi siffofin manzan allah ɗin da ake karantawa kake jin kana ƙara tsimi kana ƙara shauƙi da ƙaunar manzan allah sallallahu alaihi wasallama kai labari aka baka su kuma siffofin annabin ido da ido suka gani amma duk da haka suka ce ƙarya yake yi kaga shi in ka samu musulunci a ƙarshen zamani ya kamata ka yi godiya ma allah don wallahi babban ni'ima ce dinga wani an saukar da musuluncin a gabansa bai karɓa ba kai kuma ga ka zo tsakaninka da musuluncin tsakaninka da saukan musuluncin shekara dubu da ɗari hudu da yaki kuma kana jin ka karɓa kuma kana jin wallahi gaskiya ka rike Allahu akbar saboda haka tsarkin zuciya dace ne daga Allah da kuma sa'ayi daga ɗan adam to ya za mu yi mu samu tsarkin zuciya wasu hanyoyi ya kamata musulmi ya bi domin tsarkake zuciyarsa abu na farko shine at-tauhidul khalis tauhidi tsantsa wadda shirka bata kawo masa farmaki ta kowane fuska ba shine babban tsarkin zuciya tsantsan tauhidi da kadai ta Allah da bauta jama'a matsalan tauhidi ba compromise a cikinta ba compromise a matsalan tauhidi ba daga kafa a matsalan tauhidi babu kara a matsalan tauhidi domin ita matsalan tauhidi ko ka zama muwahidi ne ko ka zama mushriki ba gida na uku ba gida na uku ba yan tsakatsaki ba yan ba ruwanmu ko dai ka zama muwahidin gaskiya ko ka zama mushriki wannan shine ka'ida ko ka bauta ma Allah shi kadai ko kuma duk wanda aka hada Allah da shi wajen bauta sunanka mushriki sunanka mushriki wannan wanda ka haɗa Allah da shi wajen bauta sawa'un ba annabi ka bauta wa wani manzo ka bauta ka bauta ma wani mala'ika ne ka bauta ma wani shehi ne ka bauta ma wani waliyi ne ka bauta ma wani kutubi ne ko wani wane ne da kake darajar tashi in dai ba Allah ka bauta mawa ba to sunanka mushriki kuma zuciyarka akwai datti a cikinta zuciyarka akwai datti a cikinta Daka abu na farko shine zuciyarka ta zama ta wofanta daga bautar kowa in ba Allah ba. Duk wani abin da aka ce da kai haƙƙin Allah ne to kada ka ɗauka ka ba ma kowa wannan haƙƙin in ba Allah ba. Kar ka ba ma kowa wannan haƙƙin in ba Allah ba. Ka tsaya ka bauta ma Allah shi kaɗai. Wannan shine babban hanyar samun tsarkin zuciya. Zuciyanka za ta zama tsarkakakkiya ce in ya zama babu shirka a cikinta. ta. ya zama ba shirka a cikinta shi sa wajen matsalan tauhidi ba a daga kafa ba a daga kafa wajen matsalan tauhidi kuma wajen matsalan wa'azi akan tauhidi jama'a mu fahimta ana yi wa mutane wa'azi ne gwargwadon yadda aka samu mutane mutane ne an same su sun riga sun dulmiya cikin kogin shirka hasali ma suna ganin ba za ka cika mai son Allah mai kaunar manzan Allah ba sai ka yi ma Allah shirka to kaga irin waɗannan mutanen in an zo musu wa'azi ana musu wa'azi ne da zafi eh ba maganan ka zo ka ce wai a kyautata usulubi a baɗi magana mai taushi saboda mutane su fahimta wannan maganar banza ce duk wanda ka ji yana ce wai a kyautata magana don ya gane to ya gane bi ne ba zai yi ba duk wanda ka ji yana ce wai a bi usulubi kafin ya fahimta to ƙarya yake yi munafiki ne ya fahimta bi ne ba zai yi ba bi ne ba zai yi ba kamar mutum ne ga kana cikin talauci da ya zo garin baka naira dubu ɗari biyu sai mika maka da hannun hagu sai ka ce bai baka da usulubi ba ko bar ma maganar ta hannun hagu ya baka da hannun dama sai ya wuri goma ya ce ɗauka sai ka ce tun da ba a baka din yana so karɓi kuɗin ya zo ya ɗauki kuɗin ya miƙo ma shi da usulubi kana cikin talaucin gaskiya na wala baka cikin talaucin gaskiya eh dan in kana cikin talaucin gaskiya ko marin ka yi da kuɗin ba za ka san lokacin da za ka dafe shi ba kuma duk da hakan kana godiya Allah saka da alkhairi jama'a haka ne ko ba haka ba to sai matsalan tauhidi ne zaka ce wai sai an gaya ma da usulubi kafin ka karba ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna fa da su Allah yake magana ne kan da quraishawa fa dangin manzo Allah cikin su akwai babbannin manzo Allah da su Allah yake magana amma Allah ya ce ka ce da su ya ku kafirai ba yake magana usulubi ana magana tauhidi ba yake magana usulubi in za ka tsaya ka bauta ma Allah shi kaɗai ka bar bautan wani Allah kawai ka tsaya ka bauta ma Allah shi kaɗai ka bar bautan wani Allah amma munafunci ne ka ce wai sai an gaya ma da usulubi kafin ka karba wannan munafunci ne yawwa wannan shine iya gaskiya Allah ya gafarta wa Malam Idris Abdul Aziz Allah ya mishi rahama Allah ya hasaka makwancinsa Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi kuma jama'a mu gane wani abu duk wani mai karantar da tauhidi tsantsa in ni tauhidin tsantsa zai karanta to ya ɗebe tsammani daga samun yabo a wajen mutane sai a wajen waɗanda suka gane tauhidi amma waɗanda ba su gane tauhidin ba to in ka kunna katafila za ka rushe ginin bidi'arsu da shirkansu to za su zage ka za su ci maka mutunci za su yi maka ƙazafi za su yi maka ƙage za su yi maka ƙarya za su yi maka sharri ba abin da ba za su yi maka ba amma tsaya a wajen Allah wallahu ya asimuka minan nas Allah shi zai kare ka daga sharrin mutane faɗa wa mutane gaskiya gaya musu Allah ɗaya ne faɗa musu ba a bautan wani in ba Allah ba faɗa musu bauta ba haƙƙin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu bauta ba haƙƙin shegunnai bane ba haƙƙin waliyai bane duk wani mai daraja da matsayi matsayinsa yana ƙasa baya isa matsayin abauta masa kowaye shi faɗa wa mutane haka su zage ka su maka duk sharrin da za su yi maka kai dai ka isar wallahu ya asimuka minan nas Allah shi ne zai kare ka daga sharrin mutane karka damu da su karka damu da su Allah ya kyauta shi yasa akwai akwai lokacin da wani yake mun comment a Facebook yace da ni wai ni yana jin yana jiye mun ran da fushin shehu ne dai kama ni wai na jiye mun tsoro ran da fushin shehu ne dai kama ni nace oh ai kai da kai yadda da fushin shehun nan kai ne ake tsoratar da kai da fushin shehun ne kai da kai yadda da shehun ma yana da wata daraja da matsayi to kai ne ake tsoratar da kai da fushin shehu a baban da ni nika ban da ni nika nika ai na gane cewa fushinsa fushin banza ne fushinsa na banza ne eh baka ji abinda annabi ibrahim ya ce ba lokacin da mutanensa suka matsa masa me yace da su wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a ba abinda zan ji tsoro cikin abinda kuke bauta ma Allah tare da su kuke ma Allah shirka ba abinda zai ban tsoro a cikin su kai da ƙarshe ce da su ma wai wa kaifu wa kaifa akhafu ma ashraktu wai ta kuke tsammanin ababen bautan kunnan da kuke bauta musu koma bayan Allah za su ba ni tsoro wala takhafuna annakum ashraktum billah ku ba ku ji tsoron kun yi shirka ma Allah ba sai ni ne zan ji tsoron ababen bautan ku kai baka ji tsoron Allah ka bauta ma shehu ba sai ni mai bautan Allah ne shehu dai ba ni tsoro a mai tsoron mai bautan shehi bai ji tsoron Allah ba ni mai bautan Allah ne zan ji tsoron shehi a haba wannan labari ne wannan labari ne fayul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun in kun sani ku gaya mu wayannan bangarorin da masu bautan Allah da masu bautan wani waye ku cancanta ya zauna cikin aminci da kwanciyar hankali kafin ka bada amsa ma Allah ya bada amsa da kansa yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuda imaninsu da shirka ba to waɗannan su ne suke da aminci kuma su ne shigari saboda kan kana son samun samun tsarkin zuciya abu na farko shine ka samu at-tauhidul khalis tsabbi wato tataccen tauhidi da duk wani abu na shirka bai kawo masa farmaki ba wannan shine tsarkin zuciyanka na farko galibin mutane yanzu suna fadawa cikin shirka ba su sani har masu ikirarin su ahlus sunna in ya gamu da ibtila'i yau ya gamu da ibtila'i gobe ya gamu da ibtila'i jibi sai ce wai yana tsammanin an sa masa hannu to ka ce ka huta mana ba shi kenan ba ka gano an sa maka hannu to da Allah jama'a me ya rage ha ba ka cire ba yanzu ka fahimci wani ya loda maka itace akai kuma itacen ya maka nauyi me za ka yi sai ka sauke ka huta to ka gane an sa maka hannu kuma wannan hannun da aka sa maka ya hana ka ci gaba a rayuwa tunda ka gano an sa hannun to cire ka huta sai ka cire ka huta eh akwai wani lokaci mun yi karatu a nan masallacin imam malik nan gangare haka dan wajen fulamin gwanda muna karatun kitabu tauhid da asuba to akwai wanda yawanci in na tashi da karatu ya kalli ko ne har dan zuwa kan kwana sai ya dawo to wata dan mun tashi muna fara tafiya da shi sai ce mun mala alhamdulillah yanzu karantarwa ya yi yawa mutane duk sun gane tauhidi sai ya ce to alhamdulillah abinda ake nema ke muka ci gaba da tadi da shi to muna cikin tafiya da shi sai na ce mishi wani ne ya kawo mun korafi yana da dan jarinsa kaɗan yana juyawa da ya auren farko sai jari ya ƙaru da ya ƙara aure na biyu sai jari ya ƙara kyau kasuwa ta ƙara kyau to da ya auri mata ta uku kuma sai kasuwan ta fara ja da baya ta fara ja da baya ne tunanin kalin ya ce wa ba ya aure mai farin kafa ce jagob kenan hakan boyi fa ya gano an gane tauhidi kenan ba amma wai yana maganan wai wani ya aure mai farin kafa wai kasuwa ta ja baya to ban da toshewan basira irin na malam bahaushe don Allah da fari da baki wanne ne mai kyau to in ka aure mai farin kafa sai kasuwa ta ja baya to wa za ka auro kasuwa ta kyau mai bakin kafa haba jama'a jama'a kowa ya rike Allah ya huta da Allah kowa ya rike Allah ya huta in ka rike Allah wallahi ka huta a daina tsoratar da kai da wasu waɗanda ba Allah ba abin da za su yi maka tsarkin zuciyanka na farko ka samu ingantaccen tauhidi a zuciyarka tauhidi ingantacciya nitsatsiyar tauhidi ta samu rusuhi a cikin zuciyarka wannan shine abu na farko duk abin da ka yi a duniya inda baka da tauhidi aikin banza kai ko me shi in dai baka da tauhidi wallahi aikin banza kai kuma in ka ji ana wa'azi akan tauhidi ka tsaya ka ji da kyau ka fahimta da kyau don taimakon ka ake son a raba ka da wahalan duniya a raba ka da wahalan lahira anan tauhidi yake Allah ya samu dace sannan daga cin abin da zai taimake ka wajen samun tsarkin zuciya akwai fi'il ta'at wa tarkul munkara muharramat was sabru ala zalika kulli ka kama ayyukan alheri ka nisanci ayyukan banza sannan kuma sai an yi haƙuri wajen ayyukan ayyukan alheri biyayya ma Allah jama'a sai an yi haƙuri nisantar sabon Allah shi ma dole sai an yi haƙuri duk abin da aka ce maka wannan biyayyar Allah ce rike ta da kyau abin duk da aka ce maka wannan sabon Allah ne nisance shi ɗan kwa muna fahimta ku to wannan zai taimaka maka wajen samun tsarkin zuciya ka yi abin da aka ce ka yi ka ka bar abin da aka ce ka bari domin zunubi yana kashe zuciya yana sa ma zuciya datti shi yasa wani malami ke cewa wai ra'aytu dhunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhullu wa qad yurisu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsi wa khairul li nafsika isyanuha ra'aytu dhunuba tumitul quluba yace ni na fahimci cewa zunubai suna kashe zuciya wa qad yurisu dhulla idmanuha wato dulmiya a cikin zunubi yana gadar maka da kaskanci da wulakanci wa tarku zunubi hayatun qulubi nisantan zunubi a nan rayuwar zuciya take wa khairun li nafsika isyanuha mafi alkhairi ga zuciyarka shine tsare zuciyarka da yi mata da baibayi daga sabon Allah daga zunubai wannan shine zai sa ka samu kyakkyawan zuciya sannan daga cin abin da zai taimake ka wajen tsarkin zuciya akwai talabul ilmi shari'i neman ilimin shari'a da wanda yake fama da jahilci ta yana zuciyarsa za ta yi tsarki ina ma ya san inda ake tsarkake zuciya bai da ilimi da ka in kana so ka samu tsarkin zuciya ingantacciya to dole sai ka nemi ilimi ba za ka zauna da jahilci ba don shi kan shi jahilcin cutan zuciya ne shi kan shi jahilcin cutan zuciya ne kuma a yaren shari'a fa in aka ce da kai jahili a yaren shari'a aka ce da kai jahili kar ka dauka wanda bai je boko ba shine jahili a'a a yaren shari'a aka ce da kai jahili wanda bai san addinin Allah ba shine jahili ko me ya sani a rayuwa din in kana neman bala'i a addini to ka samu dan bokon da ya kure boko amma bai san komai ba a addini duk duniya ba mai ba addini matsala irin wannan a cikinsu ne ake samun wanda suke cewa su 'yan secular ne su wai ma'ana shine a bar kowa ya addininsa irin yadda ya ga dama kowa yana da zaɓinsa kowa yana da freedom ɗinsa ne abin da ya ga dama a babin addini kar a ce mutane ku dawo bautan Allah shi kadai a bari mai bautan gunki ya bauta ma gunki mai bautan shehunne ya bauta ma shehunne mai Allah uku yi kayansa mai komai Allah ya yi kayansa saboda jahilci wai sai an je lahira kafin da tantance mai gaskiya to ina amfani tantance wani dai sai an je lahira tukunna kafin a gane wane mai gaskiya ne wane mara gaskiya ne to a wajen ganewa amfani mai zai maka ai wani ta maka amfani ba sai an je lahira kawai a ce kai kai ne ba kan gaskiya ba yi wuta to ina amfanin ganewa ai a duniya ne ake ganewa kuma duk wanda yake kan gaskiya wallahi ya san yana kan gaskiya Allah ya gafarta wa malam Ahmad Tijani gurin tumba dan ya mutu ba yace shi matsalan dan boko zalla ya fi sanin turawa da ƙa'idojinsu sama da yadda ya san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi sanin yahudawa ciki da waje sama da yadda ya san manzan allah sallallahu alaihi wasallam to matsalan dan boko aqida kenan matsalan dan zallan boko ba addini kenan irin yadda ya san theories na turawa bai san annabi muhammad irin haka ba shi yasa duk masallaci ka zagaya duk masallacin da ka ji ana samun matsala a kwamitin masallaci to za ka samu wani rikakkun 'yan bokon ne waɗanda ba san addini ba ya je ya gama bokonsa rayuwa ta buga shi ya yi ritaya yanzu sai dawo masallaci ya ce dole sai an ba shi ciyaman kwamitin masallaci izu biyun ƙur'ani mai kyau bai iya ba amma wai da liman da mai tafsiri da mai jan baki suna ƙasansa a karanto hadisi ya tashi ya sanya tabarau ya kalli liman ya ce ina ba zai yi ba to malam ai in ma kana kokwantan cewa manzan Allah ya fi ka sanin sauran abubuwan rayuwa ai ya kamata ka yadda in dai masallaci ne kan manzan Allah ya fi ka sanin masallaci dan masallaci wajen sani wajen sani ba ma gane masallaci gun ibada bane sai da yazo to yaushe da ka zo inda annabin shi ke da iko a wajen shi ya kawo ibadan da ake a wajen akan ibadan da ya kawo a karanta maka hadisi kuma ka ce ga wani ba yahudi ne ka karanto theorin sa theorin banza theorin wobi wani wajen ma kuma zaka samu wai malami in zai tafsiri shi ciya mu kwamitin masallaci shi zai zo zanar da malami ya tsara masa abin da zai faɗa ya hau kujera in malami ya yi wa'azi mai zafi a kira shi a ce to ba irin wannan wa'azin ake yi a nan ba kwamitin masallaci kenan matsaloli kenan eh yan kwamiti ku ji tsoron Allah wallahi Allah ya sauwake Allah ya amma kaga yanzu misali idan ka samu irin galibi yanzu alhamdulillah kwamitocin masallatanmu da suke ariyan nan kai ka ɗauka ma in ka je nan masallacin ka tafi can ka ɗauka kwamiti guda ɗaya ne yake gudanar da masallatan duk kai a haɗe wannan shine abin da ake nema shine abin da ake nema kai watakila a cikin kwamitin masallaci ta da janareto ka iya to inda za ka ba da gudunmawanka ne tsaya a wajen janareto da ya fara kuka kawo korafi kai inda za ka ba da naka gudunmawan kenan kai watakila kuɗi kake da shi to tsaya a wajen ana buƙatan kuɗi ka kawo kai babu mamaki aikin da ka iya gyaran gulob da fanka ka tsaya a wajen tsaya a liman karka shiga aikin janareto ba naka bane ladan karka shiga aikin gyaran gulob ba naka bane kowa ya tsaya a babinsa shikenan eh Allah ya kyauta jama'a daga cikin abin da zai sa ka samu tsarkin zuciya akwai muhasabatuha kullun ka dinga zaunar da zuciyarka kana mata lissafi me da me kai mai kyau ka ƙara sannan kuma me da me kai mara kyau ka tuba ka gyara jama'a duk wanda bayi zama yana wa zuciyarsa lissafi to zai yi asara zai asara shi yasa sayyidina umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kanku hisabi a nan duniya gabanin a yi muku hisabi gobe alkiyama domin ya fi maka sauƙi wajen samun hisabi mai sauƙi gobe kiyama ka matsa ma zuciyarka wajen yi mata hisabi yanzu bari ba ku misali idan aka ce za a je gasa bari ba da misali da babin da za mu gane idan aka ce za a je musabakan ƙur'ani da su allalan masu musabaka sai aka samu ɗan takara wadda aka shafe wata biyu ana masa tireni ana gyara masa kurakurai inda ya yi madda ta yi yawa a ce ya rage inda ya ta yi kaɗan a ce ya ƙara kalkala ta yi yawa gunna ta yi kaɗan harafi ga yadda dai kamata ka faɗe shi gashi gashi da kuma wannan wanda shi bai samu wannan tirenin ɗin ba yau yau ɗin na aka ɗauko shi aka ce yanzu ya zauna akan kujerar musabaka idan sun zauna kana ganin hisabin da za a yi ma wancan da aka yi mishi karamin hisabi na tsawon watanni daidai yake da hisabin da za a yi ma wannan wanda ba yi mishi hisabin ba kawai faɗo waye ai ba za su zama ɗaya ba tun daga wajen gyaran za ka gane wannan an yi ta diribinsa tun a baya ya gyara wannan kuma bai gyara ba sai da iso nan to haka lissafin yake a lahira in baka dage ka yi makanka lissafi a nan duniya ba to za ka ga wani ya je ne kawai furfurfurfur kawai an gama da shi ya wuce kai kuma ana nan ana tsaye da kai ana ta lissafi can me yasa ka yi kaza can me yasa ba ka yi ba can ya aka yi can kaza can kaza can kaza kana ta Allah Allah a wuce shi kuma daidai lokacin ya ma riga ya shiga aljanna ya ma hau kan gare ga ya miƙe kafa ba mamaki ma ya fara zukan jus ɗin aljanna eh Allah ya samu wani lafiya saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen samun tsarkin zuciya sannan abu na ƙarshe shine kana so ka samu tsarkakakken zuciya to ya zamana abokan zamanka su ne mutanen kirki kada ka yi ka dinga abota da mutanen banza domin su mutanen banza halaka ka za su idan kana so zuciyanka ta yi tsarki ka zauna da mutanen kirki shi sa Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce fa a'ari an manta walla an zikrina walam yurid illa alhayatar duniya duk wanda ya juya baya ma alkur'ani bayi da wani lissafi a rayuwarsa da ya wuce rayuwar duniya kawai ya za a yi duniya ta ci gaba ya za a yi a tara duniya shi iya lissafinsa kenan duniyar a haɗa ta ta halal ko ta haram Allah ya ce to wannan ba abokin zaman ka bane ka juya masa baya ka rabu da shi abokin zaman ka shine wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wanda kullun lissafinsa tuna Allah kullun tuna Allah damuwansa yaya zai yi ya tsallake a gaban Allah ya zai samu yardan Allah to wannan shine abokin ka wanda kullum da an zauna sai ya ce ko wata wata rana ba kamar yanzu duk muna kabari ta kuma abokan da mutane ba sa so kenan da an zauna kace wata ran yanzu duk mun mutu sai ya ce to kai ba ka ga matsalan ka kenan ba hali a fara tadi sai ka lalata shi wai daga kawo maganar mutuwa ka lalata tadi amma da matashin kiyama da mutuwa Allah ya gaya mana la ta'tikum illa baghta ba ta zuwa muku sai kwatsam ba kwa aune ba kwa lissafin ta kawai sai dai ku ta iso daga abokin da zai tuna maka Allah ya nuna maka ka tashi ka gyara miyagun ayyukanka wannan shine aboki na gari da ya kamata ka kula da shi ba za kuma ka gane amfani haka ba sai da ka mutu sai da ka mutu a wayi gari cikin abokanka watakila waɗanda suka iya addu'an sallan gawa mai kyau ma ba su da yawa a cikinsu addu'an sallan gawa mai kyau ba su iya ba bari ba ku wani misali ɗaya kafin mu tashi akwai wani lokaci muna makaranta akwai wani profesa da ya rasu sai aka je binne shi a makabarta to sai wani malami ya yi nasiha a makabartar dangane da abin da ya shafi tambayoyin da za a yi wa mutum a cikin kabar to sai wani profesa shi ma abokin wannan profesan da ya mutu sai ja wani ustaz gefe sai ce mishi wai don Allah a gaya mun gaskiya waɗannan tambayoyin da malam ya ce da a cikin kabari don Allah da gaske ne kan kowa sani wallahi har zuciyarsa bai san da ya tambaya kabari ya ce mai gaskiya ne ya ce kuma yadda ya ce wanda bai amsa ba zai ci duka gaskiya ne ya ce gaskiya ne ce taɓa ce na rantse da Allah ku zai da ya ce a bai gane prof zai da kuma ya ce wallahi profesa ba zai yi amsa wannan tambayan ba kaga wannan ba abun lissafi ne ba ya ce masa a'a ya haka ya ce a malam ya ce tsaya allah ke tabbatar da furicin mutum ya ce har wanda bai iya ba a duniya ya ce to wanda allah ke tabbatar da furicinsa shine wanda ya tsayu a kansu a duniya ya ce ni na san profesa na san shi kud da kud abokina ne tun yana yaranta ya ce wallahi wallahi bai san wani na amsoshin ba profesa ne abu sai ce mishi to kai ba ka san su sai shiru ya ce to kai kuma kaga kai kalubale ne a gare ka maza maza maza maza tun da kai baka mutu ba tukunna ka tashi ka je ka koyi wa'annan abubuwa don wallahi sai an tambayi ka kansu almuhim shine shi ya yi kuskure da ya yanke ma Allah hukunci ya yi kuskure amma me yasa ya faɗa haka shine ya san shi ya san shi ya san in dai wannan tambayoyin za a amsa in dai zallan kokarin mutum ne wajen amsa tambayoyin ya san wannan bai da amsan da zai bayar la hawla wala quwwata illa billah saboda haka jama'a in da ka zauna ka zauna da mutanen kirki ka zauna da mutanen kirki Allah ya samu wani lafiya kafin mu tashi zan yi mana ta'aziyya musamman ga al'ummar wannan unguwa da jihar bauchi gaba daya bisa ga rasuwan babban alkali tsohon alkali a wannan jiha ta mu ta bauchi alkali abdulhamid wanda allah ya mishi rasuwa a shekarun jiya kuma aka yi mishi sallah jiya aka binne shi muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa babu shakka wannan babban rashi ne mai girma musamman ga al'ummar anguwar ibrahim bako da kewaye rashi ne mai girma kuma wani gurbi ne wadda ba za a iya cike shi a cikin unguwan nan ba sai dai duk wanda ya taso ya iya abin da zai iya amma babu shakka an samu wagegen gurbi da babu abin da za mu ce sai dai Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama eh ina ji tun daga wajen jana'izansa har wajen binne shi ina daga cikin waɗanda da da ake ta ni na so sallan jana'izar ma ban san waye ya rasu ba sai nace kan waye ya rasu sai aka ce min alƙali abdulhamid wannan wanda ake kawo shi masallaci a vespa ake kawo shi masallaci a kinko wai tambarinsa shine ana kawo shi masallaci a mashin ma'ana shine jikin ya yi nauyi kafar ba za ta iya takawa ta zo masallaci ba amma duk da haka sai 'ya'yansa sun ɗauko shi a mashin sun kawo shi masallaci kaga wannan alama ce mai kyau wani alaman da ake gane shi shine wannan ma yanzu a club din shi da alaman gane shi amma shi kaga ya samu kyakkyawan shaida mai kyau Allah ya sa alkhairansa su bi shi Allah ya gafarta mishi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من أهله وأهلا خير وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته